بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين to nasihar mu ta yau galibi waɗanda sukan yi aure a da wato sukan nemi wani masani musamman a sanda ake shirye-shiryen kaiwa amarya gidan miji ko a ranar da za a kaita ko saura kwana ɗaya akan shirya wani taro haka na faɗakarwa an gayyaci malami ko malamai su yi musu nasiha irin yadda za su zauna lafiya su samu albarkar wannan auren kuma su zama akan tafarki madaidaici kamar yadda aka faɗa duk an wuce maganar nema an wuce maganar ɗaurin aure an wuce maganar duk waɗansu abubuwa da ake yi don saboda a kai ga sanda miji da mata zai zauna da matar tasa duk an wuce wannan yanzu an zo ƙarshen abin da dama shi ne ake fata shi ne kawo amarya gidan miji to gashi an kawo na jin babu wanda ya fi dacewa mu ɗauka ya share mana fage kamar shi shugaban addinin gaba ɗaya shugaban halitta gaba ɗaya wanda shi ne kawo kowace irin shirya don abita ya faɗi kuma kowanne irin abu ba abin da ya bari na asha don a kauce masa shine manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma da ya aure wato ya aure budurwa misali a kawo mar ita yaya yayi da farko wacce kalma ya buɗe kwatanta da irin yadda muke yi kamar abin da ya shafi sayan baki kenan shi ma da abokansa sahabbai irin sai yana abubakar sai yana umar sai yana usman wa'annan tsarkakan da su ya tafi sayan baki za mu gani ce a'a yadda abin ya faru shine na na asama'u dau'yansu 'yan mata kuma daban na na asama'u dai kanwace ta na na aisha saboda za mu gani me ya kamata kai ango a daren farko ranar da za ka fara magana da matarka a matsayin matarka ba a matsayin budurwarka ba ba a matsayin wata mace daban ba me ya kamata kai abin da ya kamata kai shine da tausasawa duk wata kalmar da za ka faɗa ka faɗa da tausasawa in yadda hankalinta zai kwanta don ba a san abin da yake zuciyar wata zuciyar da tana dakan uku uku ba ta taɓa shiga wannan halin ba tun da take a duniya ba taɓa zama tare da wani baƙon ido ba sai a yau kuma wannan baƙon idan fa shi kenan ta zo kenan babu shakka sai ka zaɓi kalmomi na tausasawa irin yadda za ta saki jiki wataƙila ma kana iya tambata shi kin yi sallar magarba kin yi sallar isha kana faɗa sai kuma wato hankanta kuma ya bar wancan han take ciki na tsoro na fargaba sai kuma ta ji ashe dama wato yadda iyayenta za su kula da ita wajen tarbiyya da addini ashe shi ma wannan da aka kawo shi ashe ci gaba ne za a yi da abin da iyayenta suke nusar da ita shi to sai ta ƙara sakin jiki ko ta ce eh ko ta ce a'a idan ta ce ba ta yi ba shi kenan kawai sai ta tashi ta yi sallah suna iya yin tare yadda za mu yi zo mu bayani a na gaba kuma har yanzu bayan magana mu kuma dan zo da wata yar kyauta za mu ga mutane kamar sun zazu sun zo da dan kunshi a ana nuna irin masu irin fim din nan suna yi to wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamata a gane ba abun wasa bane kar a dauke wata al'ada ce shikenan a'a ya dan je da dan wani abu hakan nan ko na ci ne ko na sha ne kamar in yadda nana asma'u take cewa lokacin da aka kai nana Aisha wajen annabi sallallahu alaihi wasallama abin na fare bayan na yi mata kwalliya to ya halatta shi in za kai amarya a yi mata kwalliya bayan na na yi mata kwalliya na gyara ta sannan kuma na kawo masa ita kuma na nemi cewa ta tuɓe kaya wato ta fuskata ta rufe da son duk ta buɗe saboda haka bayan ta yi wannan sai annabi sallallahu alaihi ya zo ya zauna a kusa da ita a gefanta ya zo da wani babban koko haka na nono ya sha sannan sai ya ba ta ita ma ishe ta sha amma sai ya kasance ta sunkuyar da kanta ta rufe kanta wai don saboda kunya ba ta karbi wannan nonon ta sha ba sai na na asamau sai ta kyare ta ta ce sha ki karba ki sha shine sai ta karba daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta sha dan kadan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam to ai sai ki bewa kawayen naki ko ko ki baiwa kawar taki to sai na na asma'u sai ta ce eh to zan sha amma sai ka sha ni ma ka bani na sha shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ya bai na na asma'u dole ba taki ne na amarya daren farko ga amaryar ga angon sai ran nan ne suka haɗu kuma waye angon shine annabi sallallahu alaihi wasallam amaryar na na Aisha shine sai annabi sallallahu alaihi ya sha kaɗan haka sai ya bai na na asma'u sai sai ta ɗora shi akan gwiwar ta tana juyawa wato duk kewayen kokon sai sai da ta sha wai don saboda ta dace da inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha sannan ce to ai sai ki bewa kuma wayannan kawayen naki a yan matan sai ta ba sai a gaskiya mu ba masu kuna jin yunwa fa amma sai kuka nuna kaman ba kwa so to to saboda ka zamu gane dai wannan dai a dai ta kace dai irin yadda aka buɗe wannan wato rayuwa ta aure gwanin sha'awa kaga babu wa'yansu abokai a 'yan sayan baki kuma ba a buɗe da waɗansu kalmomi waɗanda suka kasance watakila ko don saboda annabi ne kila ko zai buɗe da ko waɗansu bismillah ko karatun ƙurani ko na a'a duk yanzu wannan ba a wannan ake ba ai wannan wani abu ne wanda shafi na dangantaka duk wani abu wanda zai kasance ya nuna kamar wani abu addini addini wani abu duk wannan kawar da shi ake yanzu ana so ne a ja hankalinta ta nutsu ta kuma saki jiki da hikima da yawa da hikima eh to shei wannan maudu'in da aka ɗauko musamman na wannan nasihar yana da faɗi kwarai da gaske kuma na san jama'a da dama suna sha'awar yadda za su ji yadda abin zai kasance ina ga sai mu tsaya a wajen nasihar yanzu in Allah yadda mako mai zuwa sai mu sake tashi da kan wannan nasiha ta wadda take yin bayani yadda ya kamata addinin musulunci ya koyar ma'aurata su kasance a daren farko to dama shi na riga na karanta waccan takarda ta wannan baiwar Allah daga batsani wadda take ba da nasiha ga maza mahimmancin malam ya ja hankalin su su ringa yin aure taruwan mata da yawa kuma ba a auren su to a manzo sallallahu alaihi wasallama shi dai ko da shi abin da yake gaya wa samari shi kenan cewa wani ya ma'asharar shabab ya ku matasa ya ku samari ya ku waɗanda ba su da aure mun tsamin kumul ba wanda duk ya kasance zai iya kusantar iyayi lafiyayye ne yana da abin da kuma zai iya ciyarwa da su falle ta zawace ya yi aure abin da annabi sallallahu wanda kuma babu to shi kuma ba waɗansu hanyoyi zai bi masu sauƙi ba ya ƙin auren ba a'a abin da ya kamata shine kuma ya san yadda zai kare kansa daga sha'awa har sai Allah kuma ya dubi kyakkyawan niyyarsa kuma sai ya hore masa abin da zai yi auren wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa inna lahu wujah wanda ba zai iya yin auren ba saboda ba shi da hali ko na lafiyar jiki ko hali na abin da zai yi aure to sai ya rika yin azumi amma addinin musulunci bai yadda a ce ka bi wata hanya don biya wa kanka bukata ba shi wanda ya halicce ka shi annabin da aka aiko maka wanda ya zo don saboda ya shiryar da kai ya ce in ba za ka iya auren ba ka rika yin azumi namiji ne mace ce jira za ka yi auren ba waɗansu hanyoyi za ka bi ka biya wa kan kanka bukata ka ce to shi kenan ma ka daina ma tun daga waɗansu hanyoyi masu sauki za ka biya kanka bukata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwaju ko tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayyafa fa inni mukathirun bikum al-umma yawm al-qiyamah yana cewa har yanzu ku yi aure ku haifa dan ni zan alfahari da ku a ranar tashin kiyama idan wannan annabi ya zo da mutane iri kaza dubu kaza miliyan kaza ni kuma na zo da mutanen da kirga su ma ba zai ba saboda yawa to ina son haka haka ba zai faru ba zai faru sai in kuna aure kuna hayyafa saboda haka duk wanda zai kasance ba zai aure ba to kenan yana fata annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa cimma wannan buri kenan duk wanda zai aure kuma wai idan ya gama ta ta yi ciki ɗaya biyu kuma wai sai ya sa mata karan tsana to wai da wai saboda mai wai kai auren to wai to shi dai wanda aka aiko ya shiryar da kai ya ce abin da ake bukata kai aure ka haihu don saboda kada na ɗaya kar nau'i na ɗan adam ya ƙare in ba a haihuwa watan za a nemi mutum a duniya guda ɗaya a rasa bai kamata a ce kuma kai ka yi sanadiyar ƙarewa irinka ba a yayin da wani nau'in na jakuna na tumaki na kaji yana ci gaba da yaduwa amma kai ɗan adam kayo kanka sanadiyar ragewa kanka da kanka har ka a dawo ba irinka a duniya na kuma biyu shine annabinka sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da kai a ranar tashin alkiyama saboda yawanku sannan kuma ku akan kanku mutane a ga cewa kuma kuna ta kokari don ku fi wa'yansu halittun yawa kamar wata gasa ce ai za ku so a ce lallai kun fi nau'i iri kaza yawa to saboda haka wanda zai ce shi ba zai aure ba kowa dai ya san irin handa ake ciki yanzu wato abin in dai ba Allah ne zai gyara ba lallai marasa auren nan sun yawa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai fa lokacin da zai zo idan da za a ce kowane namiji zai aure kamar wato duk a tattara matan duniya a kasa su da yawan maza da suke na duniya to kowanne zai iya tashi da hamsin ya ce akwai lokacin da zai zo haka mutum ɗaya mace tamanin mutum ɗaya mai mutum na hamsin za a kai ga haka to ba kuma komai ai zai kawo wanda ba sai dai lalacewar su maza da su kuma matan waɗansu da suke taimakawa wajen irin wannan su ce su ga irin wanda suke so ce su ga irin wanda suke so kar ki manta Allah ta'ala ya halicce ki ne saboda ki aure babu wata a duniyan nan wanda zai kasance ta iya rayuwa hakan nan ba namiji in ku ta ji za ta iya rayuwa ba namiji to wannan akwai wani abu da ya tawaye ta a rayuwarta kamar inda ba wani namiji da zai ce shi zai iya rayuwa ba mace in kaga haka to shi ma akwai wata na ƙasa a tare da shi to tun da yake haka ne to menene na zancen cewa sai mai kaza sai mai kaza ki bar wa wanda ya halicce ki Allah subhanahu wata'ala tun da yake halittar mace bai taba mantawa kuma bai halitto mijin ba kamar tun da yake halittar namiji bai taba mantawa kuma bai halitto matarsa ba to kuma to amma Allah ta'ala kuma yakan baiwa mutum yanci kuma har yanzu yi amfani da kwakwalwarsa tun da shi baya tilasta mutane akan abin da ba sa so addini dai babu wani addini idan ba musulunci ba waman ya bi tagayyar islam dinin falan yi kubala min duk wanda yake zai wani addini ba musulunci ba za a karba ba amma kuma yake fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur amma kuma ga wata dama nan an baka ko kai addinin ko kuma ka kafirce la ikraha fil din ba dole addini to haka nan ma Allah ta'ala ya halicci mijin naki to amma idan ya zo kika ce ba ba shi bane to shi kenan sai Allah sai ya kyale ki da haka turzan kin turzan zani matan mutum kabarin matan mutum kabarin to duk haka ne yake na'am to amma fa abin gaskiya ya yawa zaka samu a gida ɗaya babu irin nau'i na dangantaka wanda babu na'am a mara aure zaka iya samun kaka zaka sa in uwa ba aure zaka iya samun kanwar uwa ba aure kanwar uba ba aure zaka iya samun kanwa ba aure ya ba aure kuma zaka samu iri iri ko a yayyu sun kai guda kaza kanne sun kai kaza kaza ya'ya sun kai kaza duk ba aure gida ɗaya kuma wato gidan da zaka samu ba haka yan kaɗan ne to masifar ta kai masifa ya kamata lalle lalle a san yadda za a yi a shawo kan wannan al'amari maza ya kasance irin yadda ake shekaru mutum sai shekara talatin shekara arba'in yana sauri shi akwai abin da yake tanadi tukuna kafin ya aure amma a damu abin da muka sani wai ba wai da mai nisa ba ka tafi kaman shekara ma talatin nan baya za ka samu yaran kawai mazan fa wanda ya daɗe bai aure shi za ka san kaman ya kai wajen shekara kaman sha takwas amma tun suna yan ƙanana tun suna sha biyar sha hudu mazan ma kenan mazan shi sa sai sai a auri sai a yi a yi auren yarinya a yi musu aure sai wajen shekara biyar ma ga sun haihu so duk ba wanda ya san komai ba kaman yanzu ba ana auren yarinya ko dafa ƙur'ani kai ba za ka yi ƙarya ba a ƙur'ani ba zai ci ka ba shekara tana yi ku gaɗa ta haihu eh wai har ma in ya wuce shekara sai ya kuma wai an shiga neman magani Mm, kamar ko ba ta eh wai ko ba ba ta yi ba Mm, to a saboda haka na a dawo a rika daurewa Mm, shi bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci a rika yin auren nan na da wuri da musamman su maza din mutukar akwai iyayensu suna da karfin da za su kula da su mm,
gurin zama da tufa da abinci na haka kuma su mata su mai kasance sun rage buri don idan yarinya ta zama a sanda take a firamare Mm, ilimi yana da kyau amma a gane cewa fa macen ba wai saboda ilimin kawai aka halice ta ba akwai wani kuma aikin da za ta yi na giman na al'umma mm, kuma shi gemu baya hana ilimi ai na tana gidan mijin ma za ta iya yin ilimin ya kasance idan yarinya tana firamare akwai mutum goma suna santa za su iya yin ko menene na wahala don su aure ta da ta shiga sakandare tina kuma sai ga wajen bibiyar kuma sun ja da baya Mm, tana tafiya jami'a to to mm, a- kila a samu kuma ɗaya ya ragu mm.
to in ta yi nisa ba a karatun shi kenan ba kowa kowa yana Kuma ya ganin fara tafi samun kame.
eh tafi karfinsa Mm, sai ku kuma su koma na kuma wato na ƙasa da ita to saboda haka ya kamata tun ana sha'awar ya yarku tun ana sha'awar ki tun ana a, nema cewa a yi kila ko rigima a kai to a daidai wannan lokacin a yi auren in sharaɗi ne ma ana iya kafa sharaɗi za ta ci gaba da karatu saboda almuslimuna ala shuruɗihim sanda ake zancen aure a wannan nassi ana kawo shi almuslimuna ala shuruɗihim wato muta musulmi suna kan sharaɗinsu mm, ba wani sharaɗi ne rubucacce a ƙur'ani ko a hadisi ko a bakin wani malami a'a su za su ƙirƙiro sharaɗinsu ce ga yadda suke so sanda za su yi aure banda kaza banda kaza ko kuma da kaza da kaza to in dai wannan sharaɗin ya kuma yi daidai da abin da nassin wato ya zama na ƙarshe shine illa sharɗan a halla harama au harama halalan na in dai sharaɗin bai halarta haram ba bai haramta halal ba to to to to wannan shirin sharaɗi karɓaɓɓe ne Mm, saboda haka a, za a baka wannan yarinya amma da sharaɗin za ta ci gaba da karatun da take yi na yanzu tana sakandare aji kaza ko yanzu a j- a jami'a take level kaza za ta ci gaba Mm, yace ya yarda to wannan sharaɗi dole ne wannan a cika shi tunda addinin musulunci ya yarda da sharaɗi da za a yi matukar wannan sharaɗin bai saba addinin musulunci ba to ab- haka za a rika tafiya da su to amma in ba haka ba fa tun yanzu ya kamata din a yi kokarin ɗabbaka wannan din mutane fa idan aka kyale su to fa ba a san iya masifa da bala'in da zai kasance sun fada ba ya kamata ya zama cewa malamai manya-manya wato dattijai da suke cin wannan al'umma sarakuna waɗanda suke na gargajiya da shugabanni na siyasa da gwamnatoci hawa-hawa-hawa dinnan ya kasance su shigo cikin al'amarin nan tunda a bayaninka kana bayani akan cewa ne fa in fa ba a samu waɗansu masu tsoron Allah ko waɗanda Allah ta'ala ya kare su to sai fa mu kun kuma su faɗa wani kuma hali wanda ya kasance mummuna wanda ya zo ya cuce su ya kuma cuci sauran waɗansu kuma ya sake zama wani nauyi har yanzu kuma akan hukuma akaramakallahu a lokacin da aka ɗebo shirin ya riga da ya cika daidai kuma na tabbatar wannan maudu'in na malamar da ta rubuto man daga garin batsari ta jihar katsina cewa maudu'i ne mai faɗi kuma na ga malam ba zai iya gama shi a daidai wannan shirin guda ɗaya ba musamman saboda mahimmancin yadda su matan suke so a ja hankalin maza ya zama cewa suna aure uh, suna rufawa kansu asiri maimakon a bar su su rinka fada halaka sakamakon dadewa a gida ba tare da samun mijin aure ba a karamakalla muna godiya kwarai da gaske kuma insha Allah mako mai zuwa za mu dora to insha Allah Allah ta'ala ya kai mu amin na godiya ne ma kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin to a madadin Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadimu Sunnatin Nabawiya wanda ya jagorance mu a wannan shiri na mai gida kan gida da kuma wanda ya hasada mu da ku Malam Kabiru Kabuwaya sai jagoran shirin Alhaji Gali Sadiq ni da na shirya na gabatar nuhu gudaji nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku huta lafiya